أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا لهدي شاهدوا ga watan shida hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1438 wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku miladiyya haihuwar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2017 satin da ya gabata mun tsaya a cikin suratul nisa aya ta 28 zuwa da tara. a yau ma da yarda Allah subhanahu wa ta'ala daga nan za mu tashi. Kafin mu fara karatu, akwai sanarwa guda biyu ko magana guda biyu. Magana ta farko shine cewa, insha Allah, yana yiwuwa satin da zai zo ba za a yi karatu ba, domin balaguro yana son ya kama mu, akwai tafiya zuwa umra zuwa makka tare da lajina ta musabaka ta alkur'ani ta ƙasar Nijar gaba ɗaya. don haka muna sa tsammanin ko asabar mai zuwa ko juma'a mai zuwa za mu tafi in mun tafi za a yi kwana goma ko sati biyu kenan sai in Allah ya dawo da mu in Allah ya rufe muna da rabon ganawa magana ta biyu kuma a cikin tafsiran da suka gabata in ban manta ba yana yiwa na 2015 ne akwai lokacin da aka yi wani karatu an yi kusan tashi an ba da wata fatawa to sai wani dan uwa ya ankarar da ni lokacin da ake bayani maimaita fatawa an kai amma amsar ta bambanta wato marmakon a faɗi hali biyu sai an ka faɗi hali guda an ka mai fatawa guda to wannan ya kamata a gyara shi saboda dama in ɗan adam yana da rai bai gushe ba yana iya ya gano kure kuma sai ya gyara shi shine lokacin da an kai wannan fatawa kan zancen mace mai ciki idan mijinta ya mutu ya barta to lokacin da aka bada fatawar cewa idan mace tana da ciki mijinta ya mutu to bayan ta haihu ta ƙare idda ko ba haka ba domin mace mai ciki in ta haihu shikenan idda ta ta ƙare to sai kuma muka ce idan mijinta ya mutu bayan ya mutu sai ta haihu kenan ta haihu sai mijinta ya mutu kenan nan ya saba an gane ni kamar a ce bayan minti ɗaya ta haihu sai mijinta ya mutu to a nan sai aka ba da fatawar cewa za ta bari har ta ƙare jinin biki sannan ta yi jini guda uku wanda tana yiwa haka ne bayanin ya zo abinda ake son a ce in mace mijinta ya sake ta domin akwai bambanci tsakanin mutuwar miji da saki ina fata an fahimce ni kenan in sakin ta ne yayi bayan ta haihu da minti daya ya sake ta kenan za ta yi jinin biki ta kare sai ta yi jini guda uku don ba za a lissafa da wannan ba to sai aka ce in mutuwa ne yayi alhali ko in mutuwa ne yayi wata hudu da kwana goma ya kamata ta yi kamar abin da aya ta bayyana duk da yake akwai sabani wajen malamai shin wajibi ne wata hudu da kwana goma ko ko tana iya karawa saman su waɗansu malamai suna ganin cewa waccan ayar da ta ce ana shekara ɗaya a wajen idda ta farko ga wata ta biyu ta sabka waɗansu malamai suka ɗauki wannan wadda ta ce wata hudu da kwana goma ta shafe waccan waɗansu suka ce a'a ruksa ce Allah ya yi wanda yake so ya yi wata wato wadda take so ta yi wata hudu da kwana goma wadda take so kuma ta yi shekara ɗaya saɓani ne tsakankanin malamai ibn usaimin rahimahullah ya kawo wannan bayani a cikin tafsirinsa don haka dai a takaice shine abin da muke son mu ce a gurguje muna fatan Allah shi muna jagoranci Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, domin cewa an yi imani da baki bai isa sai an ga mutum yana aikatawa a aikace an gane ni shi yasa kullun Allah zai kira masu imani to akwai aikin da ake bukata kama ana cewa wannan aikin da aka umurce ku shi zai nuna mai imani na gaskiya da wanda bai da imani na gaskiya ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ka ce ka yi imani to ka aikata in kana da imani Allah ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku ma'ana kenan malamai suka ce shine amfani da dukiya ko ta wace hanya amma na an ce ci saboda shine wato bukata ta farko da dan adam yake bukata a rayuwarsa kuma shine abin da aka fi faɗi ka tashi a kansa an gane ko la ta'kulu amwalakum bainakum kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku bil batil ta hanyar ƙarya bil batil ta hanyar zalunci bil batil ta hanyar da ba ta gaskiya ba duk hanyar da ba ta gaskiya ba Allah subhanahu wata'ala ya haramta a ci dukiya ta wannan hanya sai Allah ce illa an takuna tijaratan ko kuma illa an takuna tijaratun kira'o'i ne guda biyu imamu asim da imamu hamza da imam al-kisa'i da imamu khalaf sun karanta illa an takuna tijaratan sai shi zamanto wato ga kana ita ce ake ce ma naqisa wato allati tansibul wato tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara sunan da zai zo bayan ta na farko zai dauki dhamma na biyu zai dauki fatha in nace muhammadun mawjudun in kana ta shiga kana muhammadun mawjudan to ita ake ce ma naqisa amma idan muka karanta da qira'ata waɗancan illa an takuna tijaratun sai ta zamanto tama wato kana ce tamma allati taktafi bi marfu'iha anil khabar ita ko kaddara ta inji malamai sai a sanya wujida kenan illa in wujida tijaratan an taradin minkum sai in ya kasance kasuwanci ne tsakankaninku an taradin ta hanyar yarda da wannan ne malamai suka ce cewa kwace ya haramta don mi don kwace babu yarda a cikinsa ko ba haka nan bane sai Allah ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku ina fata an fahimce ni nan wadan sun ce wala taqtulu anfusakum kada mutun ya kashe kansa da kansa abinda suke ce ma al-intihar kamar yadda muke gani a yanzu mutun ya sanya ma kanshi bam ko abin da ya kama da haka wasu suka ce a'a wala taqtulu anfusakum kada ku kashe ƴan uwanku musulmi domin kashe kanka kamar kashe ɗan uwanka ne kamar yadda ayoyi da dama cikin alqur'ani suka zo suna nuhin anfusakum ƴan uwanku ina fata an fahimce ni kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa iz akhadna misaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum ka gani anfusakum yace amma ƴan uwanku wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim wanda ya nuna kalma ta anfus wani lokaci ana nuhin dan uwanka waɗansu ma malamai sun yi tafsiri mai nisa suka ce wala taqtulu anfusakum kada ku aikata munanan zunubai kakkace haram wanda za ta saka ka shiga wutar jahannama domin wanda ya ci haram har ta zamanto sanadiyar shigarsa cikin wutar jahannama ya kashe kansa kaga wannan tafsiri ne ba'i ba kowa yake kai gare shi ba sai zamanto nan kashi majazi ne amma nan wala taqtulu anfusakum sai zamanto kashi ne haƙiƙi malamai suka ce nan fi'ili in ya zo to yana da bukata abubuwa guda uku dole sai an samu wato wanda ya aiki nan da an ka ce wala taqtulu anfusakum in dai fi'ili na sai mun samu alfa'il shine suke ce ma nisba an gane ni nisba yanhallu anil nisba dole sai an samu wanda ya aikata wa yanhallu anil masdar kuma dole sai ya shaho ma'anan masdar domin sai an samu kashi kenan kowane irin kashi a kowane lokaci ga kowane irin mutum ya haramta sai malamai suka ce to sai abin da aya ta fitar daga ciki wajen jihadi na an yi mutum umarni yayi jihadi ko ba haka ba amma jihadin da sharuɗansa an gane ni shi yasa Allah ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq sannan kuma ku je ku yaki wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum anan dan mutun ya mutu wajen yaki ba za a ce ba ya halaka kansa amma an hana ma ka kashe kanka kai da kanka ko da wajen yaki ne an fahimci wannan da kyau to a wannan malamai mun yi bayanin cewa sun yi bayani kan menene hukuncin mutane da suke kashe kansu a wannan lokaci da sunan jihadi ko ba haka ba muna da mutane da su ce kai ya kamata kawai a je a dauki bababan mai a tarwatsa a hargitsa kafirai sai a je a yi ta kashe mutum musulmi su je su kashe mutum guda a kashe musu mutum ɗari ko ba gashi nan bai isra'ila da falastinawa mutum guda dan Filistin ya je ya kashe mutum guda dan Isra'ila Isra'ila ta zo ta yi ruwan bama bamai ta hallaka mutum dubu biyar mutanen Filistinawa ko ba haka ba shin wannan ya halatta ko bai halatta ba waɗanda suke jin jini sai su ce kawai a je a yi ta kashe kashe kawai in ka kashe kanka fi sabilillahi ne waɗansu kuma suka ce a'a babu wani hali wanda zai zuwa ka kashe kanka tunda an ce wala taqtulu anfusakum to akwai malaman da suka bada fatawa ta tsakiya irin su Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya kawo wanda yake cewa duk mutumin da zai kashe kansa in akwai wata riba wadda musulunci zai samu mai dimbin yawa to ya halatta ya kashe kansa ta wannan hanya mun ba ku labarin yaro a cikin hadisi wanda ya gaya ma sarki yadda zai kashe shi ko ba haka ba kaga shi da kanshi ne ya faɗi yadda za a kashe shi to tunda ya faɗa kaga wannan kamar kashe kanshi ne yayi tunda shi wancan bai sai da ya kashe shi ba amma ta sanadiyar shi dubban mutane za su shiga cikin musulunci har suka ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam to kenan makiyan Allah manya in suka taru ga wuri in dai waɗanda suke cutar da musulunci na in an kashe su abin zai zamanto wato misali kuma ya ba makiya tsoro to wannan ana iya musu haka nan ina fata an fahimce ni a zo a ce manyan azzalumai wanda suke shirya ba musulunci banna ta duniya sun haɗu wuri guda kana da damar da ya akwai ba mu sai ka tashi da su gaba ɗaya kaga wannan lajina ta munafukan Allah ka kare da ita sai an kire wata birke wata lajina ina fata an fahimce ni ko manya manyan komandodi na wata ƙasa waɗanda suke cutar da musulunci manya manyan general waɗanda da su ne ake yakar musulmi suna bada plan mai kyau to in an same su su waɗannan ana iya ayi wannan saboda samun babban soja general guda yana da wahala amma ba yiwa a ce ko da yaushe aje a tahi babu wasu sharuɗa babu karatu babu ilimi babu sanin abin da ya dace Allah ya gane da mu inna Allah kana bikum rahima haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala kana ya kasance kuma bai gushe ba bikum game da ku rahiman mai jinkai malaman balaga suna cewa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr idan anka jinkirtar da abin da ya kamata a gabatar yana nuhin an sha makance wannan abu ina fata an fahimce ni to ma'ana ya kamata a ce inna allaha kana rahiman bikum to sai an ka ce inna allaha kana bikum rahima to tunda an ka gabatar da abin da kamata a jinkirta yana nuhin kebancewa to anan ba haka nan bane domin mi domin Allah ba gare mu kawai yake rahama ba rahama Allah ta shafi komai da komai ko ba haka ko ba haka Allah ce ba wa rahmati wasi'at kulli shay ko ba haka ba sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fa'auna mala'iku suka ce rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhabal jahim sai zamanto nan li ri'ayatil fawasil dan saboda karshen ayoyin iri ɗaya ne don inda an ce inna allaha kana rahiman bikum zai saba ma ayoyin da suka gabace shi ta hanyar ajewa a ƙarshen aya da kuma ayoyin da za su zo baya tunda ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima ka gani fathatai ne kenan yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa kaga fathatai ne ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima sai ce man yaf'al dhalik ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا الله يتي ومن يفعل ذلك duk wanda ya aikata wancan zalika ismul ishara ne lil ba'id shin wanne ne ake nufi waɗansu malamai suka ce wa man yaf'al zalik ana nufin wanda ya aikata wannan abin da ya zo ƙarshen aya an gane don ya ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kaga wanda ga cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya zai shiga wutar jahannama ko ba haka ba wanda ya kashe kansa ba tare da dalili na shari'a kwakwara ba zai shiga wutar jahannama shine wa man yaf'al zalika ad-damir yarji ila alladhi qablahu wato ibnu jarir at-tabari yace a'a tun daga ويا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها حزوانا ومن يفعل ذلك دومع الآدة القرآن دي يكاو حكمتي دا الله in alkhairi ne sai ya kwadaitar da ku ku aikata shi an gane ni misali in an umurce ku aikata aiki na alkhairi sai a kwadaitar da ku daga rabasa wanda za ku samu a wajen Allah in kuma sharri ne ko mummuna sai a tsoratar da ku karshen aya an gane ni ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ستي حقا على المحسنين kaga nan kwadaitar da su ake yi ko ba haka ba amma da anka ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin kaga nan an yi tahdid kenan an tsorata su to tun daga ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha ba a kawo wani abu na ban tsoratarwa ba kenan sai a dauko tun daga can sabon da aka yi na la ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha har zuwa karshen aya da wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran an ce fala ta'khudhu minhu shay'a sannan aka zo aka ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisaa illa ma qad salaf sannan kuma aka zo aka ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf sannan an ka ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum an ka zo an ka ce zalika liman khashiya la'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim yuridu Allahu kaza yuridu Allahu kaza yuridu Allahu kaza to duk waɗannan umurne umurce da suka gabata wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan udwanan ta hanyar ƙetare iyaka wa zulman ta hanyar zalunci ba tilastar da shi an kai ba ba jahilin shari'a bane bai san hukuncin musulunci ba fa sawfa nuslihi nara da sannu za mu shigar da shi cikin wuta da sannu za mu tsumbula shi cikin wuta da sannu za mu shigar da shi a cikin wutar jahannama wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah shigar da mutum cikin wutar jahannama ba wani bai wahala ga Allah ba don babu wanda ya karhin Allah ba ka da wani karfi wanda za zuwa ranar tashi alkiyama ka ce kai kana da wani abu wanda kana da wani gata Allah zai magana ce limanil mulku yau wa yake da mulki a yau kowa ya ce sai Allah ya ba kai ne amsa lillahi alwahid alqahar da haka duniya ne mutane suke abin da suke so amma lahira kai ba ko duniya ba kai abin da ka gada ba don akwai da sun ka fika in kana abin da kake kana tsayar da kake an ka ce to akwai police state tare da jandarmomi sai kai ta kanka dole ba duniya ko duniya ba kai abin da kaga dama to dan haka dai babu wani mutum wanda adda girman da Allah bai isa shi jahannama mutum guda ne Allah yake ganin kima sai wanda ya bi Allah Allah bai isa shi wuta ba don bai iya ba a'a haka ya kaddara wanda ya mutumta Allah Allah zai mutumta shi amma duk wanda ke sa dokokin Allah kowane ne shi Allah bai jin tsoron ya kaskanta shi duniya da lahira Allah ya tsare mu sai Allah ce in tashtanibu kaba'ir إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما آية تابوت إيد شرطي تارد جواب الشرطي in tajtanibu kaba'ira Allah ce in kun nisanci kaba'ira manya-manyan zunubai su ake ce ma kaba'ira jam'i ne na akabira duk abin da ya zamanto ala wazni fa'ila a cikin larabci jam'in shi mufradkin shi fa'ila jam'in shi ala wazni fa'il an gane ni kabira sai a ce kaba'ir saghira sai a ce sagha'ir qalila sai a ce qala'il ina fata an fahimce ni to in tajtanibu kaba'ir Allah ce in kun ka nisanci manya-manyan zunubai irin su shirka, irin su saba ma iyaye, irin su cin amana da abin da ya kama da haka, matun hauna anhu abin da aka hane ku da shi, an gane ni sai Allah kawo matun hauna anhu. Kaba'ira ba ta tsaya bane game da abin da Allah ya hana, ina fatan kun fahimce ni, a'a abin da aka ba'ira, abin da aka umurce ka ka aikata kakki, shi ma ka yi kaba'ira, abin da aka hana ma ka yi kaba'ira. bari in ba ku misali ku gane ma tunhauna anhu zina Allah ya hana ta ko ba haka ba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ai hani ko to amma kuma wa aqimus salata a tsaye da sallah wanda bai yi sallah ba kaba'ira dai ko ba kaba'ira ba ina fata an fahimce ni to amma waɗanda an kai umurni aka ce ayi aka ki da wanda aka hana mutum ya je ya aikata to dukkan su kaba'irori ne sai dai nan ya kawo wanda an mafi girma domin abin da aka hana mutum ya ƙetara je aikata ya yi wanda an ce mutum ya ce ba zai ba an gane ko nukaffir ankum sayyi'atikum jawabu shart ne majzumun kenan za mu kankare muku sayyi'atikum munanan ayyukan da kuka aikata na zunubai wa nudkhilkum da sannu da mu shigar da ku mudkhalan karima a wata qira'a madkhalan karima imamu ja'far da imamu nafi sun karanta wa nudkhilkum madkhalan karima ko jamhuru kuma sun karanta wa nudkhilkum mudkhalan karima in mun ka ce mudkhalan fi'ili ne ruba'i domin adkhala yudkhilu idkhalan an gane ni mudkhalan wurin da an ka shigar amma in mun ka ce madkhalan wato abin nan ne na sulasi ne dakhala yadkhulu dukhulan madkhal sai ya zamanto wato wurin shiga to anan in ya zamanto qira'a ce ta su abi ja'far da imamu nafi' sai ya zamanto sai an kaddara fi'ili don mudkhalan wurin da za a shigar da ku sai zamanto shine maf'ulun bihi direct ko ko aljanna ita ake nufi ko ya zamanto wato zarfu makan ne shi zarfu makan mansub da'iman ko kuma aljannar da kanta ita an mudkhalan an huta amma in muka ce madkhalan mashigar da za ku shiga dole sai mun kaddara fi'ili sulasi kenan wa nudkhilkum fatadkhuluna madkhalan karima za mu shigar da ku sai ku shiga wurin shiga wanda yake na mutunci na darajar tasuwa ita ce aljanna nan ne Allah zai girmama ka mala'iku za su girmama ka masu imani za su girmama ka akwai mutunci ko babu akwai girmamawa ko babu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna za a girmama ku to nan cewa kabira mina na ake ce ma kaba'ira muna jin malamai har da wani littafi wani malami ya buga ana ce mai kaba'ira ko ba haka ba to menene kaba'ira waɗansu malamai suka ce duk zunubi kaba'ira ne ko ba haka ba an ka ce musu mi addalilin ku suka ce la saghirata ma al israr wala kabirata ma at tauba la saghirata babu wani karamin zunubi ma al israr in dai an doge an ci gaba da aikatawa wala kabirata ma at tauba babu babban zunubi in an tuba domin in mutun ya tuba Allah zai gafarta mai kaga mai karami wanda bai bari ba yana ci gaba yana tattara ma kai ne domin kananan zunubai kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar mutane na sun kace sun ka tattaro itace suka hada ya an kunna wuta na samun wuta mai yakuba a samu haka dai kana ganin su kamar basu da yawa wata rana sai sun taru amma mai yawa in mutum ya tuba Allah zai gafarta mai waɗansu malamai suka ce a'a tunda Allah ya kire waɗansu zunubai kaba'ir tabbas akwai abin da azurubi wanda aka kabira akwai wanda ba kabira ba don Allah ya bambanta su a cikin wurare da dama mi Allah subhanahu wataala ce a cikin suratu abin nan annajm yake cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna kaba'ira al ithmi wal fawahisha tace illa lamam kaga Allah da kanshi ya bambanta yace yajtanibuna kaba'ira al ithmi wal fawahish sai ce illan lamam sai kananan zunubai kaga wannan ya nuna tabbas akwai zunubi karami akwai zunubi babba to amma yaya za mu yi dole sai mu ce akwai manya akwai kanana to amma inda muke samun matsala shin ya za mu yi mu gane wannan zunubi babba ne ko karami ne na farko shine malamai suke cewa waɗansu sai aka yi riwaya daga ibnu abbas yake cewa kullu ma warada alaihi wa'idun aw azabun aw la'na aw mashbaha dhalik abinda ake ce ma kabira ma warada alaihi wato wanda nassi ya gitto akan shi wa'id akwai narko akwai tsoratarwa akwai kacewa aw azabun ko an kai alƙawalin azaba aw la'natun ko Allah yalla an ci mai aikata wannan aiki aw ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da haka to shi yasa wadansu su a'a ai su kaba'irori guda bakwai na shikenan saboda sun ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abu Huraira ya ruwaito shi yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito wannan hadisi ko kuma akwai hadisi na Abi na Abi Bakra wanda yake cewa inna min akbaril kaba'ir manzo Allah sai yana daga cikin mafi girman wato manya manyan zunubai mutum ya la'anci iyayensa ko ba haka nan bane akwai hadisi na Ibn Mas'ud yace wata rana sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne ya fi girma sai waɗansu suka ce to in an haɗa da bakwai da waɗancan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza da kaza wannan yana daga cikin kabira wannan yana daga cikin kabira sai a haɗa sai a ce to bakin zunuban kenan waɗanga hadisai kuma dukkan su Imam al-Bukhari da Muslim su ruwaito su hadisi na Abi Huraira Imam al-Bukhari da Muslim su ruwaito shi hadisi na Abi Bakra Imam al-Bukhari da Muslim hadisi na Ibn Mas'ud Imam al-Bukhari da Muslim shine muttafaqun alaihi wajen malaman hadisi to sai mu haɗa waɗannan hadisan gaba ɗaya sai mu ce bakin zunuban kenan kai wata rana an tambayi ibnu abbas wani mutum ya zo ce wasu sun ce zunubai nan kaba'ira guda bakwai ne sai ibnu abbas ya ce bal hiya ila 70 aqrab ya ce su kaba'irin nan sun yi fi kusa ga 70 bisa ga bakwai din da ka faɗa saboda wani yana son a ce bakin bakwai ne shi kinan ya ketare su ba haka nan bane wani kuma ya zo inda ibnu abbas har yanzu ya ce mai naji an ce kaba'irori guda bakwai ne ya ce kai bal hiya ila 700 aqrab sun fi kusa zuwa ga 700 nau'i na kabira na kabira na kabira kaga akwai matsala ko ba haka nan bane to kun ga dai a takaice ba za mu iya kididdige su ba imamu zahabi ɗaya daga cikin manya manyan malamai na sunna ya yi littafi al-kaba'ir ko ba haka ba wannan littafi ya yi zancen kaba'irori da kaza da kaza da kaza da kaza akwai wani malami da ake ce ma al-makki shi ma yayo kaba'ir ya sanya da yawa waɗansu malamai sun saba mai cikin waɗansu kaba'ir don saboda waɗansu ya ayyana su cikin kaba'ir waɗansu malamai suna ganin ba daga cikin kaba'ir suke ba an gane ni wannan littafi na imamu zahabi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman saudiya as-sadhan yake cewa wannan littafin tabbat an tabbatar da imamu zahabi yi shi sai dai akwai hadisai da'ifai waɗanda ana ganin ƙara ma imamu zahabi su aka yi don an tsintsi wani littafi wanda a zamanin imamu zahabi aka rubuta shi na alkaba'ir babu waɗannan hadisai da'ifai da suka yi yawa don a matsayin shi na babban malamin hadisi waɗansu hadisan ko wanda bai yi karatu ba ya san ba su inganta ba ba ma imamu zahabi ba sai zaman to wani ne ya ribanci kasancewar littafin ya shigo hannunsa imamu zahabi bai da rai kawai karo kansu hadisai kenan dole ba a amfani da wannan littafin sai an tabbatar da hadisan da sun ka inganta sannan a yi wa'azi da su ba a zuwa a yi ta karanta ma mutane da sai a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali bai faɗa ba ranar tashin alkiyama sai mala'iku su ciwo kwalaka ba mu sai da za a yi ba Allah dai shi gyara to amma ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yayi kokari cikin waɗanda 700 ko abin da fi da haka wanda Ibn Abbas ya faɗa sai ya yi ƙoƙari ya ciro lafuzza waɗanda suke nuna abin da yake yana daga cikin manya-manyan zunubai ko daga kabira yake cewa wato cikin littafinsa bada'i'ul fawaidi yace faslun ka saurara ka ji fasali ko babi wa kullu fi'lin talaba shari'u tarkahu duk fi'ili aiki wanda Allah shine ash-shari' Allah ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin an ce ash-shari'u wani lokaci ana nuhin Allah wani lokaci an ce ash-shari'u annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don me ake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ash-shari'u dan Allah ya umurci abi abi abin da yazo da shi an gane da kyau ba shine hakikatan yake shar'anta ba shine Allah yake shar'antawa shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja amma wa ma atakumur rasulu فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث don haka duk abin da annabi ya nemi ko Allah subhanahu wa ta'ala ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nemi a bar shi kada a aikata to shikenan wannan abin ya zan haramun ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara kaga nan Allah ya nemi a bar wannan abin ko ba haka ba aw zamma fa'iluhu ko Allah ya aibantar da wanda ya aikata wannan aiki an ka siffanta shi da wannan da mummunar tabi'a wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuq ba'da al iman kaga sir da sunan fasikanci an zargi wanda ya aikata wannan aiki aw iba alaihi ko ko aka aibantar da wannan aiki in ka aikata kaza kana zamantowa daga cikin mutanen da Allah bai son su ko ba haka ba Allah ya aibanta masu wannan aiki to wannan aiki ya zamanto kabira ko haramun ina fata an fahimce ni sannan au maquta fa'iluhu ko Allah ya kyamaci maqata fa'iluhu wanda Allah ya kyamaci wanda ya aikata wannan aiki Allah ce kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun aw la'anahu ko ko Allah ya la'ance shi innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun aw nafa mahabbatahu iyyahu mahabbatahu iyyahu ko ko Allah ya kore son wanda yake aikata wannan aiki wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya son azzalumai aw mahabbatu fa'iluhu ko Allah ce bai son wanda yake aikata wannan aiki aw nafar ridha bihi ko Allah ya kore yarda tai daga waɗanda suke wannan aiki Allah ce yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin ko ba haka ba aw shabbaha fa'ilahu bil baha'im ko an ka siffanta wanda ya aikata wannan aiki da dabba inhum illa kal an'ami bal hum adall wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al an'am wan naru maswal lahum aw shayatin ko an ka kamanta wanda ya aikata wannan aiki da shaidannu ko ba haka ba duk wanda an ka ce ya aikata kaza to shaidani na ko ya aikata irin aikin shaidannu to wannan mutum shi ma ya shiga cikin waɗanda ba a abin nan ya shiga ya shiga daga cikin aikin da ya zamanto kabira ko ko ya zamanto haramun aw ja'alahu mani'an min al-huda ko wannan aikin an ka ce wanda ya aikata shi zai hana shari'a an gane ni wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin kaga zaluncin su shi ya hana Allah ya shiryar da su ko ba haka ba aw wasafahu bi su'in ko Allah ya siffanta wannan mutum da mummunar tsabi'a ko ya siffanta wannan aiki mummuna ne Allah ya ce wanga aiki bai da kyau alfasha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun aw karaha ko Allah ya nuna yana kyaban wanda ya aikata wannan Allah bai so a aikata shi kamar yadda yazo cikin hadisi wa yakrahu wa yakrahu lakum salasan Allah ya kyamaci abubuwa guda uku an gane ni wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ya kyamatar da ku bai sun ku aikata shi aw isti'adul anbiya'i minhu ko ko annabawa sun ka nemi tsarin Allah daga wannan abin qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin ko ba haka ba aw abghaduhu ko sun ke kyamace shi wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda aw ja'alahu sababan li nafyil falah ko ko an ka sanya shi korewa daga samun tsira innahu la yuflihu adh-dhalimun aw li adhabin ajilin aw ajil ko ko an kace duk wanda ya aikata aiki kaza to azaba ta duniya da ta lahira ko kaskancin duniya da lahira zai same shi to wannan shi ma aikin ya nuna cewa haramun ne ko ba haka ba ulaika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim aw li dhammin aw lamun ko an ka zarge shi ko ko an ka wato munana shi aw dalalatin ko ko an ka siffanta wannan abin da bata ne ulaika fi dalalin mubin aw ma'siya ko an ka ce wannan sabo ne wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin ani aw wasfahu bi khubsin ko Allah siffanta wannan abin da cewa mummuna ne al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat aw rijsun ko Allah ce wannan abin kazamta ne fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bih aw najisun ko ko an kace wannan najasa ne innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innamal mushrikuna najasun kaga shirka najasa ce aw bi kaunihi fisqa ko an kace fasikanci ne aw isman ko an kace zunubi ne wa man yaktumuha fa innahu asimun qalbu aw sababan li ismin aw rijsin ko sababi ne na zunubi ko kazamta aw la'anin ko la'anta aw ghadabin ko hushi wa ghadiba Allahu alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir aw zawalin ni'ma ko an ka ce wannan zai gusar da ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala ga mutane alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar aw hulul niqma ko aka ce wanda duk ya aikata shi to azaba Allah za ta tabbata gare shi wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun azim wani wuri kuma azabun qarib aw haddun min al-hudud ko an ka ce ayi ma mutun haddi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda aw qaswa ko an ka siffanta wannan mutun da bushewar zuciya thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijara aw khizyun ko ko kaskanci ulaika lahum khizyun fid dunya aw irtihanun nafsi ko ko an kace rayuwar mutum za a daure ta an gane ni tana nan daure ko ta allake tsaka tsakiya kamar yadda ake cewa mai bashi in bai biya ba yana yana yana da tsaka tsakiya ba a bashi kaza sai an biya wannan abin marhunun kenan aw li adawatillah ko an kace Allah zai adawa da kai in kai kaza an gane ni qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirin aw muharabatihi ko an ka ce Allah zai yaƙe ka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi aw al-istihza'i bihi wa sukhriyatihi ko ko an ka ce Allah zai walakantar da kai ma izgili to wannan zunubi ne wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladhina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim aw ja'alahu sababan li nisyanihi li fa'ilihi ko ko Allah ce zai manta da wanda ya aikata wannan aiki nasullaha fanasiyahum an gane ni aw wasafa nafsuhu bi sabri alayhi ko ko Allah ya ce ya siffanta kai ne da yana hankuri da irin waɗanda suke yin wannan aiki ana aikata aika aika an ka ce Allah yana nan yana kyare su inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflitu aw as-safhu wal-hulm anhu ko ko an ka ce Allah yana kauda kai yana kyarewa fa'fu anhum wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin aw da'a ila at-taubati minhu ko Allah ya ce atuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun aw wasafa fa'ilahu bi khubsin aw ihtiqa ko Allah siffanta mai yin wannan da mummuna da kaskanci aw nasabahu ila shaytan ko ya ya danganta abin zuwa ga shaytan wa tazyinihi da kawata shi ko ba haka ba innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa tazyinihi ko ko shaytan ya kawata musu wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun aw tawalli ash-shaytan li fa'ilihi ko an kace shaytan ya zama majibincin lamarin wanda yake aikata wannan aiki ko ba haka ba faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa aw sifa bi sifati dhammin ko anka siffanta abu da mummuna sifa min kaunihi zulman anka ce zalunci ne inna ash-shirka la zulmun azim ko ko baghyan anka ce ketare iyaka ne an gane ni aw udwanan ko ko ketare iyaka aw isman ko ko wato zunubi duk waɗannan kalmomin suna zuwa baghyan an yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi aw tabarru'u al-anbiya'u minhu aw min fa'ilihi ko an ka ce annabawa sun barra da wanda ya aikata da wannan aiki an fahimce ni ko ko da irin wannan aiki wani annabi ya ce a ni ba ni ba wannan aiki قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أو شكوا إلى الله من فاعله كوكو سنك كي كارا الله زوا غوندي كي أيكة إرن ونا أيكي أنغاني ني أيكن دا أنكتي النبي الله كي كارا كاغا النبي لوتو سيدك كي كارا زوا الله يتي wato qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid aw jahara fa'ilahu bil adawa ko Allah ce yana adawa da wanda yake aikata kaza man adali waliyan faqad adantuhu bil harb aw nasaba sababan li khaybati fa'ilihi ajilan aw ajilan ko Allah ce duk waɗanda suke aikata irin wannan aiki to ba za su samu tsira ba ko rabo duniya da lahira aw rattaba alaihi hirmanul janna ko Allah ce duk wanda yake wannan kaza bai samu aljanna innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna aw wasafa fa'ilahu bi annahu aduwwullah ko an kace makin Allah ne kul man kana aduwwan li jibrila aw Allahu aduwwu ko kace Allah ada abakin shi ne aw alama fa'ilahu bi harbin min Allah wa rasuli kamar yadda muka ce fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli aw hamala fa'ilahu isma ghairihi ko Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki kaza to sai ya dauki zunubin shi da wanda ya aikata shi wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yus'alunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun aw qila fihi la yanbaghi hadha ko an ka ce wannan abin bai dace ba ko ba haka ba ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya aw la yaslah ko an ka ce bai dace ba mutun ya aikata kaza aw umira bit taqwa inda su'ali anhu ko ko mutun ya tambayi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu an ka ce ittaqillah ka ji tsoron Allah kenan wannan abin aw umira bi fi'li yudaddu ko an ka aikata mutane su aikata aikin da yake saba ma wannan kuna aikin sabon Allah an ka ce ku bar shi ku komo zuwa ga wannan ina fata an fahimce ni aw hujira fa'iluhu ko ko wato Allah ya umurci a kaurace mu da ke wannan aiki aikin da kai Allah ce a kaurace ma ko ba haka ba kamar yadda wasu sahabbai da su wajen yaki ba Allah ya bada umurni cewa a kaurace musu ko ba haka nan bari aw tala'ana fa'iluhu fil akhirah ko ko aikin an ka bada labarin waɗanda suka yi wannan aiki sun tsine ma juna ranar tashin alkiyama ko ba haka nan bane istabarra alladhina tubu min alladhina tabu wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al'asbab sannan kuma Allah ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha aw amara aw tabarra'a ba'dhum min ba'd ko sashi yake banta da sashi yakbarra aw wusifa fa'iluhu bid-dalala ko Allah ce wanda yake aikata kaza to batacce ne innal ladhina kafaru ba'da imanihim ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون كما هكذا أو أنه ليس من الله في شيء ko an ka ce bai daga Allah daga komai wato Allah subhanahu wata'ala yake cewa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay' aw annahu laysa min ar-rasuli wa ashabu ko an ka ce wanda ya aikata wannan aiki bai daga cikin manzo bai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay aw qurina bi muharramin zahir at-tahrim fi al-hukm wal khabar anhuma ko aka kawo abu da lafazi na haram tak kai tsaye hurrimat alaykumul maytatu حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم قاشنا دي كو أكا بعد لاباري وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر أو جئنا اجتنابه سببا للفلاح كو أنك تدوان دي يبر أبو كذاتو زي تيرا قد أفلح من زكاها أو جئنا سببا لإيقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين كو كو أنك تأيكي كذا إن أيكا تاشتو زي كاو كاباه da kyamar juna tsakanin musulmi to da abu haramun ne innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytan an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah aw qila li fa'ilihi hal anta muntahin ko ko an kace mutun ka bari ko baka bari ba Allah ce fa hal antum muntahun sayyidina umar ce intahaina intahaina auna hal anbiya an du'a il fa'ilihi ko an ka hana ma annabi yayi addu'a ga wanda ya aikata wannan aiki an gane ni kamar mutumin da ya mutu akan shirka Allah ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kuma Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kakkai suke ka sake mu munafiki sallah kaga wannan ya nuna abin nan bai da kyau aw rittiba alaihi ibadan ko an kace duk wanda ya yi shi Allah ya nisantar da shi aw tardan ko Allah ya kore shi daga rahamarsa aw lafzatu qutila man fa'alahu ko an kace qutila an tsire mu wanda ya aikata wannan Allah ce qutila al-kharrasun aw qatala Allah man fa'alahu ko Allah ya tsine ma wanda ya aikata wanda ya aikata wannan ina fata an fahimce ni Allah ce qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah أو أخبر أن فاعله لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه ko an ka ce wanda ya aikata aiki kaza Allah ba zai yi mai magana ba magana ta rahama Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama Allah ba zai tsarkake shi ba wannan ya nuna wannan abin kaba'ira ne ina fata an fahimce ni wala yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim kamar da zo a cikin suratu Ali Imran sannan kuma au anna Allah la yuslihu amalahu Allah ba zai gyara aikin da wanda ya aikata aiki kaza ba to shikenan inna Allah la yuslihu amal al mufsidin ko ba haka ba wa yuhiqqu Allahu al haqqa bi kalimati walau kariha al kafirun kamar da yazo ga aikin masu aikata sihiri wala yahdi kaidahu ko an ka ce Allah ba zai shiryar da kaidin wanda ya aikata wannan aiki ba inna Allah la yahdi kaidal kha'irin aw anna fa'ilahu la yuflih ko an ka ce wanda ya aikata shi ba zai tsira ba an gane ni aula wala yakunu min yawmal qiyamati min ash-shuhada ko an ka ce wanda ya aikata aiki kaza ba zai shiga aljanna ba ba zai shahada ba an gane ni wala min shufa'a sannan ko kuma an ka ce ba za a cece shi ba duk wanda ya aikata kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan cece shi ba to duk wannan aiki na daga cikin munanan kaba'ira wanda an ka haramta aw anna Allah yagharu man fa'ala ko an ka ce Allah yana kishin wanda ya aikata wannan kamar inda an ka ce hadisi wanda ya zo cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana kishi ko ba haka ba mumini ya aikata abin da Allah bai so Allah yana kishin wannan hadisi ne Abu Huraira in ban manta ba sannan kuma au nabbaha ala wajhi al-mafsadati fihi ko Allah ya nuna inda bannat take aiki kaza to ga inda bannat take to wannan aikin an ce ga inda bannat take an ka ce don yana kaza domin Allah ce fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah innahu rijsun kaga an nuna muku ga inda bannat take kasancewa shi kazamta aw akhbara annahu la yaqbalu min fa'ilihi sirfan wala adlan ko an kace duk wanda ya aikata wannan Allah bai karɓa duk abin da ya aikata gaba ɗaya an gane ni to wannan shi ma yana daga cikin kaba'ira kamar yadda ya zo a cikin waɗansu hadisai Allah ba zai karɓa kaza ba ga wanda ya aikata kaza la yaqbalu Allahu minhu sirfan wala adlan a cikin wani hadisi ya zo mutumin da yake mai saba ma iyayen shi babu ruwan Allah da shi duk ka kare girman ka da darajar ka da kaza Allah ba zai karbi babu ruwan Allah da kai to kaga wannan ya zama to kabira aw anna Allah la yaqbalu min fa'ilihi sirfan wala adla aw akhbara anna man fa'alahu qayyada lahu ash-shaytanu fa huwa lahu qarin ko an kace duk wanda ya aikata aiki kaza to abokin tahiya sai Allah ya tsaida mai wani yayi mai tattalin abokin shi na shaytan wanda zai tsaya tare Allah ce wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya karkata ba ruwaye da wa'azi shi babu ruwaye da abinda malamai sun kace kauyawa masu zancan arwalla da zancan lahira ana na an zo wata su ko suna suna zancan arwalla yaya na kamata ai arwalla tura su daga sun ci gaba sun bar mu ko ba haka suke cewa ba an gane ni au ja'ala al-fi'la sababan li izagati llahi qalba fa'ilihi ko ko Allah ce duk wanda ya aikata wannan Allah zai karkatar da zukata ne to shikenan falamma zaghu azaga Allahu qulubahum aw sarafahu an ayatihi wa fahmi ala'ihi ko ko an ka ce Allah ya juyar da wanda ya aikata wannan aiki daga ayoyin shi ko fahimta ayoyi ne ko ba haka ba Allah ce sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq kaga wannan girman ka kenan aw su'alullahi subhanahu an illatil fi'li lima fu'ila ko Allah shi da kada ya tambaye don mi an ka aikata kaza ko ba ka ba Allah ce ya ahlul kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada ko ba ka nan bane lima talbisuna alhaqqa bil batili wa taktumuna alhaqqa wa antum ta'lamun ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun yace to duk wannan kaji ibnu qayyim yace malam yaqtarin bihi jawabun min al-mas'uli in dai ba wani bane wanda an ka tambaya ya ba da amsa kamar shi wannan da an ka ce lima fa'alta kaza in ba ya ba da amsa ba cewa ba laifi bane an ka bashi amma dai in dai ba a samu amsa ba zargi ne ake yi an gane ni fa idza qarina bihi jawaban kana bi hasbi jawabihi in amsa ta zo sai a kallimi ne an ce don bi ka aikata kaza in ya ba da amsa nan za a gane in kabira ne in ba kabira bane amma in ya zo mutlaqan fa hadha wa nahwuhu yadullu ala ala al-man'i min al-fi'l ibn al-qayyim yace duk wannan abin da muka faɗa yana nuna Allah ya hana a aikata wannan aiki kenan kabiran nan da ake cewa tunda mun samu suna na kabira dukkan ji waɗannan abubuwan da suka biyo na kawo su ne saboda abubuwa ne masu muhimmanci shi ya kawo su muna ciciro wannan soshin da suka bayyana gare mu don saboda mu ƙara ayyada bayanin nashi da saboda aya ta alqur'ani ko kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji wannan yace to wannan yana nuna haramun ne ودلالته على التحريم أطرد نون حرام نشي في تبتا من دلالته على مجرد الكراهة دنك كتش كراهة لي كما ابن القيم يا سان wannan zamani akwai nan sukan nasoshi in an ce Allah ya ce bai son kaza sai ce a ai makaruhi da a kasan Misra wani ɗaya daga cikin ɗaliban da suka karatu a Jami'atul Azhar ya ce giya ba haramun bace aka zo da shi gidan tele na duniya wallahi ya ce mira ne an ka ce yace a babu inda Allah ce giya haramun ce yace kuna kawai kuke nan kuna ta nisantar da mutane aka tambaye shi me yasa yace a ai fashtani buhu an ka ce to yi shi fashtani buhu yake nuna cewa haramun ne yace ba haramun bane to kaga malamai saboda ka sun san lokaci zai zo wanda za a inkarin ayoyin Allah kaga yace maka dilalatuhu ala tahrimi atrad Allah ya shirye da mu yace to wa amma lafzu yakrahuhu Allah wa rasuluhu duk abinda an ka ce Allah yana kyamatai da manzon shi au makruhun ko an ka ce abin kyama ne fa aktharu ma yusta'malu fil muharram kasancewa ana an fi amfani da shi cikin abin da yake haramun kun san munan makruhi cikin fiqhu abinda ba a so a aikata shi babu zunubi to amma cikin alqur'ani da sauran nasoshi ba haka ake nufi ba sai kai hattara ka gane mi ake nufi akwai karahatu tahrim akwai karahatu tanzih to amma wani sai ya zo ya ji iska makruhi bai ma san abin da ake nufi sai ce aya ai wadansu malamai sun ce wato makruhi ne mi ake nufi da makruhi in kana son ka kama shi Allah ce walakin Allah karraha ilaykum habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra bi aw karraha ilaykum al-kufra Allah ya maida muku kafirci makaruhi kenan babu lahi a ta kafirci ma Allah wa zai bada wannan fatawa wani shedani da yazo daga cikin dalibai an yi karatu jami'a kuma ana son ai harka da yan mata sai aka gane shi ya kamo hannun wata yarinya aka ce kai ustaz ka san shi bai so a ce mai malam an ka ce ustaz haram ya ce kama hannun yan mata ce ba haramun bane kun ga sun zauna da cikin wanda suke rusa addini an ka ce mi adali ya ce a babu wani dalili ko ce haramun ne ba haramun bane ai ba zinata sun kai ba kusan tattana yi an ka ce to ai Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yace abu ku gane bane ku karanta wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu yakram wa awfi al adna har zuwa karshe yace wala tamshi fil ardi maraha in wato innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula yace Allah yace kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha aji makruha Allah ce ina fata mu ce to ita karahan nan kala biyu ce akwai karahatu tahrim karaha da cikin abu haramun ne karara akwai da take na karahatu tanzih abin nan karaha ce ta an so mutun ya nisance shi tsaka kai ne daga gare shi kuna fahimta ta da kyau wa amma lafzu wa amma ana fala af'alu in an ka samu lafazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ban aikata kaza an gane fal mutahaqqiqu minhu karaha wannan ana nuhin karaha idan yace ni ban aikatawa ba shi ke nuna al'umma ta kaso aikata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ana fala akulu muttaki'an ni banci ina kishin gide ko gijirce ko ba ka ke cewa ba to kaga wannan ba shi ke nuna cewa ba wanda ya ci kishin gide ya aikata haramun dan shi ya ce bai aikatawa don saboda akwai abubuwan da shi bai yi amma al'umma ce suna yana da khususiyat ina fata kun fahimce ni na ƙarshe kuma yace wa amma lafzatu ma yakunu laka wa ma yakunu lana fattiradu isti'maliha fil muharram duk kalima da ta zo ma yakunu lana ma yakunu laka to shikenan wannan yana nuna Allah ya haramta wannan abin Allah ya ce mashi dan fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin wani lokaci Allah ya ce ma yakunu lana wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna sannan kuma Allah ya ce ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq duka waɗanga kalimomi ɗan uwa musulmi suna daga cikin kalimomin da suke nuna abin nan haramun ne kuma yana da zunubi mai girma don haka karanta alkur'ani da karanta nassoshi na alkur'ani yana buƙatar ilimi kuma yana buƙatar dalili kuma yana buƙatar mutum ya zamanto yana da imani da akida kyakkyawa in ba haka ba wallahi banna za a yi kuma kun ga ibnul qayyim da ya kawo danga bai ce bakin iyaka ba kenan fa misali ya kawo kenan cewa ga iyakarsu ba mu da wani dalili ina fata an fahimce ni Allah shi muna jagoranci wa man yaf'al dhalika udwa in tajtaribu kaba'ira ma tunhauna anhu in kun nisanci kaba'irori munanan zunubai waɗanda aka nisance ku nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku zunubanku wa nudkhilkum mudkhalan karima sannan za mu shigar da ku mashiga wadda take ta mutumci anan kafin malaku sun lokaci na'am kafin mu liƙe wannan karatu akwai wata ƙadiyya mai muhimmanci shine cewa game da abin da ya shahi kaba'irori muna da mazhabobi manya guda uku an gane ni ko mazhaba guda hudu ya kamata duk mu kawo su mazhaba ta farko shine wato mu'tazila mazhaba ta biyu shine khawarij mazhaba ta uku sune wato murji'a mazhaba ta hudu sune ahli sunna wal jama'a game da kaba'irori kowace mazhaba tana da nata tasiri mu'tazila da kuke jin ana faɗa suka ce duk wanda ya aikata kaba'ira wannan mutumin shi ba a ce mai mumini shi ba a ce mai kafiri amma in ya mutu bai tuba ba wutar jahannama za shi huwa bai huwa manzila baina manzilatayn khawarij suka ce duk mutumin da ya aikata kabira guda ya kafirta tun nan duniya in kuma ya ce lahira bai tuba ba wutar jahannama za shi murji'a suka ce duk abin da mutum ya aikata na kafirci bai tasiri ga imani ne suna nan mumini ne cikakken imani ahli sunna suka ce a'a in mutum ya aikata kabira to zata rage mishi imani amma ba a cire mai imani gaba daya hadisin daga cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq hina yasriqu huwa mu'min ana nuhin bai da cikakken imani to shi yasa kuke ganin duk wanda a dauke da wannan akida ko wanda ya tasirantu da su irin dan Qur'ani sai ce ai da ake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai ce a'a to ai nan an ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu a'a mu a aqida ta ahli sunna duk mutumin da yake musulmi duk abin da zai aikata na kabira ba za a kai shi wutar jahannama ba za a bar al'amari ne ga Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wato bai'a da da sahabbai na mutane ansar madina yake ce musu duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan sako waɗanda suka zo a ƙarshen suratul mumtahana an gane ni wato ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'na ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la yahtina bi butanin yaftinahu bayna aydihinna wa arjulihinna duk wanda ya aikata in an kama shi za a yi mai haddi in ba a kama shi ba in Allah ya ga dama in Allah ya suturta shi in ya ga dama ya yafe mai in ya ga dama ya kai shi cikin wuta ya fitar da shi wannan ita ce akida ta ahli sunna amma a ce duk mutumin da ya shagiya kafiri ne wannan kuskure ne wannan shine ke kawo muna ana ɗaukan makamai ana kashe mutane ana cewa sallar da suke yi sallar banza ce domin sun kafirtar da mutane ta hanyar duk sakon da ka aikata kai kafiri ne wannan akida ce ta khawarij su ko mu'tazila sun ce kana nan manzila baina manzilataini ba mu cewa kana da imani ba mu cewa baka da imani a'a wannan ba akida ta ahli sunna ba murji'a sun ce duk abin da kaga dama ka aikata in dai kace ka imani shikenan aljanna zaka shiga ahli sunna suka ce a'a kana nan imaninka amma imaninka ba cikakke bane yana karuwa in kai aiki nagari yana raguwa in ka aikata mummunan aiki Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace a cikin suratul Baqara ya ayyuhal ladhina inda Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin yace Allah ya fara da kiran masu imani sai da yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha sai yace wa dharu ma baqiya min riba ko bar kaga inda kasancewa cin riba na fitar da su daga cikin musulunci da bai ce musu ya ayyuhal ladina amanu ba sai ya ce ya ayyuhal kuffaru ko ba haka ba ko ya ayyuhal ladina kafaru taqullaha wa dharu ma baqiya min riba amma ya ayyuhal ladina amanu ya nuna suna da imani ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun an ce su tuba kenan ya nuna suna da imanin kenan sabon Allah bai fitar da su daga cikin musulunci yana da kyau wallahi mu faɗi irin wannan soshin in ba haka ba to rigima za a yi ta yi kowa wanga hiddo fatawa ya ce duk mutanen gari kaza ya kai su ta jahannama ya ɗebo waɗannan ya kai su ta jahannama ba haka nan bane sai an tsaya an yi bincike wanda Allah ya ce ba musulmi bane ya kafirta a kafirtar da shi wannan ba mutum ne ya kafirtar da shi ba a'a kuma Allah bai kire wani ba wanda ya aikata kaza ya kafirta wanda ya aikata kaza ya kafirta bakin aikin ka kenan amma ba a saka ba ka zano da alhaji wani da alhaji wani da malam wani da malam wani da wani da wani da wani da wani kana jin wa'azi wani sai yake da suna yace to duk wadannan kuka gani duk kafirin da babu Allah da su Allah ya gane da mu to ƴan uwa ina ganin nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya kure muna abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah gafarta muna yana yiwuwa sati mai zuwa za mu yi balaguro da yake waɗansu ‘yan uwa ba su zo farkon karatu ba balaguro za mu yi insha Allahu ta'ala sati mai zuwa ko asabar ko lahadi za mu je ƙasar Saudiya wajen umra sai mun je za mu yi ko kwana goma ko sati biyu kenan karatu dai insha Allah sai Allah ya dawo da mu sai dai ya zamanto bayan sati biyu mutum yana iya zuwa ya duba ya gani ko mun zo insha Allahu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh